الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala a nan runkoyin bare a birnin niyame domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a majalisinmu mai taken raddi akan shubuhohin turawa game da musulunci yau muna 22 ga watan zulqa'ada hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 21 a cikin suratul baqara a yau za mu tashi aya ta ɗaya kenan farkon shahi da yardan Allah alarma bismillah ya tashi ba? salbani isra'ila
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب جزاكم الله خيرا واصل
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب حسبك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يجوا سل بني إسرائيل كتنبي بنو إسرائيل ياكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم آتيناهم من آية بينة نو مكزومس da ayoyi bayyanannu wannan shi ake jama al-istifhamul inkari tambaya ce ta inkari domin yahudawa suna yawan zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna masa tambayoyi na izgili na ya kawo musu abubuwan mamaki ya kawo musu ayoyi to shine sai Allah ya ce ka tambayi su ayoyi na mamaki nawa muka zo musu da su ba su imani ba sai Allah ya ce wa man yubaddil ni'matallahi duk wanda ya canza ni'imar Allah malamai suka ce ni'ima ana ana nufin addini ay wa man yubaddil ni'matallahi ay ni'matad dini duk wanda ya canza ni'imar da Allah ya masa ta addini min ba'di ma ja'atu bayan wannan ni'imar ta zo masa ma'ana bayan wannan addinin bayan wannan qur'anin ya zo masa fa inna Allah shadidul iqab to lalle Allah mai tsananin hukuma ne kina a wannan ayar Allah maɗaukakin sarki yana nuna muna addini ni'ima ce musulunci ni'ima ne sannan kuma ita ce ni'imar da in ta zo ma mutum ya yi wargi ta kubuce masa to yana da tabbaci na dawama a cikin ukubar Allah maɗaukakin sarki shine wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu أي ومن يبدل نعمة الدين من بعد ما جاءته الحجة bayan hujja ta addinin ta zo masa to lallai ya san da cewa Allah mai tsananin ukuba ne zai damƙe sa akan canza wannan ni'imar da yayi Allah yace zuyyina lil ladina kafaru al hayatud dunya an kawata ma kahurai rayuwa ta duniya an soyantar musu da rayuwa ta duniya waye soyantar musu da wannan rayuwar ta duniya imma shaitani ko kuma son zuciyarsu duk wani sharri da zai zuwa ga mutum ɗaya daga cikin biyu ne ko shaitan ko kuma zuciyarsa domin innan nafsa la'ammaratun bisu zuciya tana umarni da mummunan abu kina Allah ya ce zuyina lilladina kafarul hayatud duniya an kawata ma kahurai son duniya wa yaskharuna min alladina amanu kuma suna izgili ga wanda suka yi imani me izgilin da suke ma wanda suka yi imani kuna ba kan ku wahala abinda aljanna ta mai rabo ce ai ba sai kayi ibada ba daga duniya sai kaduna shine wannan izgilin ana gani da kyau ku suna yi ma mutanen kirki izgili in saurayi ne karki addini sai a ce wancan bai san inda duniya ta sama gaba ba wancan bai san kaza ba shine ma'ana wa yaskharuna min alladhina amanu suna ma waɗanda suka yi imani izgili ko a cikin samari ko a cikin matasa idan ka ga mai riko da addini to zaka gani su wanda ba ruwansu da addini suna masa me suna masa izgili suna masa izgili suna ganin shi banza ne ba kowa ba sai Allah ya ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah alhali waɗanda suka yi takawa waɗanda suka ji tsoron Allah fauqahum su ne ke a kansu yawmal qiyama ranan yaran alqiyama kinan idan nan a duniya mutanen banza wanda ba musulmi ba suna ganin su ne a saman musulmi to Allah yace walladina taqaw fawqahum yawmal qiyama to a lahira wanda suka yi takawa suna akan su a ranar alqiyama balle ma idan har ka ji tsoron Allah ba a lahira ba tun a nan duniya kana akan wanda baya tsoron Allah sai Allah ya ce wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda yake so bighairi hisabin ba tare da hisabi ba ma'ana Allah yana azurta wanda yake so ba tare da dan wai yayi masa wani abu ba a'a kawai dai zai arzuta shi dan saboda ya jarabta shi wannan ayar babban abin da take karantar da mu shine su kahurai duniya ita ce a gabansu don haka kada ya baka mamaki don kaga sun yi kowa jin daɗin duniya don ita ce a gabansu dama mai manzon Allah ya ce a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir ita duniya kasan mumuni ce aljannar kafiri wannan hadisin mun taɓa yi muhadara mai zaman kanta har risala na rubuta ɗan rubutu akan akan wannan hadisin don saboda muhimmancinsa duniya kason mumuni ce aljannar kafiri don me yasa take kason mumuni don mumuni a duniya ba duk abin da yake so yake yi ba yana so yayi ya biya bukata ta sha'awa yana so ya kallaci wasu abubuwa wanda yake jin daɗin kallo amma sai ya tuna haramun ne kallon wa'annan abubuwan haramun ne yin wannan abu sai ya hana kansa duniya aljannar kahuri ce don yana yin abin da yake so yana da liberty total ko da yake ba total ba ce ko domin akwai abin da ko yana so yi shi ba zai iya yi shi ba ko yana so ya mutu ya komo in ya mutu yana komowa ba zai komo ba to a takaice dai aljannar kafuri ce don saboda kahuri yana abin da yake so ba ruwan shi da dokar Allah wannan shine darasin da zamu doka a wannan ayar mu je gaba
kana nasu أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين فبعث الله النبيين مبشرين
ومنذرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه نعم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه نعم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى yake cewa kanan nasu ummatan wahidatan mutane a da sun kasance al'umma ɗaya al'umma guda a cikin addini guda bautar ubangiji guda a ƙarƙashin annabi guda sai suka rarrabu nan malamai suka ce ijazu hazfin ne an takaita maganar ce amma akwai sauran kanan nasu ummatan wahidatan fahtalafu mutane a da al'umma guda ne sai suka saba wasu suka rika bautar gumaka wasu suka rika bautar kaza wasu suka rika bautar kaza fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya turo da annabawa mubashirina wa munzirina ai kun gane abin da ake ni da al'umma guda ko lokacin a duniya wani addini ake musulunci ko ta hanyar wa annabi adam alaihi salatu wassalam shine ma'anan mutane a da al'umma guda ce farkon duniya addini guda ce tunda annabi adam ya zo da zuriyarsa addini guda suke musulunci fahtalafu daga baya bayan lokaci ya yi tsawo sai suka samu sabani wasu suka bi addinin wasu kuma suka bi gargajiya wasu suka bi kabota ma wasu abubuwa فبعث الله النبيين سي الله يتورو دا النباوة واني ني فرقون النبي ها فرقون منزو النبي نوح عليه الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين وإن النباوة سنا مبشرين ما سيم بشارة zuwa ga aljanna suna wa mutane bushara game da aljanna wa munzirina kuma suna jan kunnan mutane game da wuta wa anzala ma'ahumul kitaba kuma Allah ya saukar a tare da su alkitaba littahi bil haqqi da gaskiya li yahkuma bainan nasi dan saboda wannan littahin yayi hukunci a tsakanin mutane fi makhtalafu fihi a cikin abin da suka samu sabani anan kullura aka ce Allah ya turo annabiyina amma kuma sai sauko tare da shi aka ce mi tare da su littahi da me ya kamata a ce wa an zala ma'ahumul kutuba ko ya sabkar tare da su littattafai to abin da ya sa aka kawo littafi guda domin gaba ɗayan littattafan nan saƙonsu guda ne annabawan mabambanta ne amma kuma saƙon nasu menene guda ne abin da ke a cikin attaura abin da ke a cikin injila abin da ke a cikin alkur'ani abin da ke a cikin zabura an i'budullaha rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah shi kadai shi yasa aka ce wa anzala ma'ahumul kitaba kuma ya sabkar da tare da su littafi bil haqqi da gaskiya li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi dan wannan littafin da Allah ya sabkar yayi ma mutane hukunci game da abin da suka samu sabani na bauta wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu kuma wa makhtalafa fihi babu wanda suka samu sabani a cikin wannan littafin a yanzu zamanin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam illal ladina utuhu in ba waɗanda aka ba littafin ba ana nufin anan yahudawa domin lokacin da manzon Allah ya zo mutanen da mutanen da isko a jaziratul arab suna rayuwa tare da laraba su ne yahudawa to su abin da yasa Allah yake sun saba ma wannan manzon don saboda su sun san da cewa shi ne manzon larabawa ba su sani ba don su ba su da littafi don su gumaka suke bauta ma to shi sa sai Allah bai ka laraban bai kawo yahudawan kawai wa makhtalafa fihi kuma babu wanda suka saba ma wannan littafin da aka sabkar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam illa alladhina utuhu sai dai waɗanda aka ba irin sa shine at-taura min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan gaskiya ta zo musu sun san da cewa tabbas wannan shine annabin ƙarshe ya zo da littafi mai tsarki bagiyan bainahu kuma ba dan komi suka suka ƙi bin shi ba bagiyan bainahum ay hasadan min inda anfusihim sai dai dan hasada kawai ma'ana dan hasadar annabi ya zo ba a cikin su jinsin su yahudawa ya zo a cikin kabilar larabawa fa hadallahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani limahtalafu fihi min alhaqqi bi idni dan saboda sabanin da suka yi game da shi min alhaqqi na gaskiya bi iznihi da izininsa ma'ana sai Allah ya shirya waɗanda suka yi imani dan saboda su can dama sun ƙi yin musuluncin ne wai ba sun ƙi yin musuluncin ba ne don sun san sa a su yi musuluncin ba ne don saboda ba su san shi ba amma yanzu da suka san shi sun bi shi mana mushrikai da suka saba ma musulunci sahabbai waɗanda daga baya suka musulunta sun ƙi musulunta ne don ba su san gaskiyar ba ne amma yanzu da gaskiyar ta zo musu sai suka bar wannan sabanin suka komo suka bi hanyar Allah shine ma'anar ne mastalafu fihi min alhaqqi bi idni kun san wanda suka ki gaskiya kala biyu ne akwai wanda ya ki gaskiya tare da ya san gaskiya ce akwai wanda ya ki ta dan bai mi bane dan bai sani ba to wanda ya ki ta dan bai sani bane shi mai sauki ne a wajen Allah shine ma'anar li mastalafu fihi min alhaqqi bi idni kenan su dan su sani bane suka saba amma wanda yake mafi muni shine wanda ya san gaskiyar amma ya kiya shi yasa yahuda su kasance mafi sharrin halitta dan sun san gaskiyar suka kibinta wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda wanda wanda yaso zuwa ga hanya madaidaiciya wannan ana nuhin hidayatu tawfiqin Allah madaukakin sarki yakan iya shiryar da wani mutum wanda me yake da suna da'awa ma bata zo masa ba amma sai ya a jikinsa wannan addinin da yake akai ba gaskiya bane misali a kasashen turawa ba a jima ba akwai ɗaya daga cikin uwa da yake America ana ce mishi Ismail ya zo ya turo mana wata bidiyo lokacin da ya turo bidiyon kuma yace yanzu aka yi abun wani yaro ne wanda bai wuce dan shekara goma sha biyu ba ya zo iyayen su kawo shi a masallaci yaron ya ce musulunta zai yi aka ce mishi aka ce mai yaron me yasa ka me ya jayo ka shiga musulunci sai ce kawai ya ga abinda ake a Ingilis bai dace bane baya jin natsuwa a mi abinda ake a mi uwayen shi na zuwa da shi Ingilis yace a shi baya jin natsuwa abinda ake a Ingilis yace shi yasa ya shiga cikin internet yayin binciken KLA library religion wanne ne addini na gaskiya yace aka yi ta bijiro mishi da addinai kawai sai ya addinin da ya nasu shi da shi ne addinin musulunci wannan shi ne wallahu ya haɗi man ya sha'u ila siratul mustaqim Allah yana shirye da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya wannan ita ce hidayatu tawfiqin kun ga wannan tawfiki ne daga Allah ba da'awa bace aka ma yaron amma ya musulunta dama shi musulunci fitra ce fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha ma min mauludin illa wa yuladu ala alfitra ziyaran duk wanda za a yi wa akan musulunci aka yi wasa dabi'a ce na cirikin mutunci yazo da me da musulunci Allah ka dawo da mu akan wannan ni'ima bala mu je gaba
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله نعم ألا
واصل ألا ألا نصر الله قريب نعم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم نعم جزاكم الله خيرا Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata wai ko kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhalin bai zo muku ba irin abunda ya zo ma mutanen da suka gabace ku wannan alistifhamul inkari ne a taubihi ma'ana sahabbai ne wasu daga cikin musulmai ne suka shiga a cikin tsanani shine sai suka kawo koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da tsananin da suke fama da shi to shine sai Allah ya ce shin wai kuna tsammanin ku shiga aljanna haka kawai kuna tsammanin ku samu aljanna haka kawai ba tare da kun sha wahala ba irin wahalar da mutanen da suka ba su suka sha har ma ya zo a hadisi wanda ba shi ne dalilin sabkar wannan ayar ba amma yana da alaka da wannan ayar yufassirul aya sahabbai sun zo wajen ma'aikin Allah lokacin da suke a makka suka ce ya rasulallah ala tastansir lana ala tad'u lana shin ba za ka nemi Allah ya ba mu nasara ba akan makiya da suke ta azabtar da mu suna galabtar da mu ba za ka yi muna addu'a ba mu samu cin nasara mu huta da wannan azabtarwar da ake muna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu na rantse da Allah an yi wasu mutane kamin ku wanda suke irin wannan tafarki da kuke akai na bautar Allah shi kadai an azabtar da su hiye da irin azabar da ake muku akwai wanda za a ɗauko su a ɗame su a sa zarto si wanda ake raba katako guda biyu ko wanda ake raba karfe a aza shi a bisa kan kansu a ce su bar wannan addinin ko a raba su biyu su ki barin wannan addinin a gagare su a raba su guda biyu bangare guda ya faɗi can bangare guda ya faɗi can akwai wanda za a ɗauko wuta a kunna suna gani ku bar addini ko a jefa ku su ce ba za su bari ba a jefa su a cikin wannan wutar manzo Allah ya ce duk azabar da ake musu ba su barin abin da suke akai akwai wanda za a zo da zarto ana gane ko kuma mashaki na ƙarhe a zo ana kartan naman jikinsu da ransu a ce ku bar wannan musuluncin ko a ci gaba da kartan naman ku amma manzo Allah ya ce wannan bai sa su bar addinin su ba ya ce na rantse da Allah wannan addinin Allah zai yaɗa sa a ban ƙasa har ya kai ga musulmi zai sai inda yake so baya tsoron kowanne kahuri in ba kura ko zaki da zai rika tsoro wanda ba ruwansa da musulmi ko kafiri ko ana gane da kyau ko sai dai ce kuna sauri ne amma lokaci yana zuwa wanda ku ne za ku zama akan kafirai lokacin ya biya ko bai biya ba ya biya ana gane da kyau ko wannan shine kenan to shine sai Allah ya maida musu da martani kuna tsammanin ku shiga aljanna haka bagas alhalin irin abin da ya samu mutanen farko bai same ku ba مستهم البأساء والضراء البأساء shine tsananin yaƙi da tsananin hwada na azabtarwa ya shahe su wadarra'u da kuma cutarwa wa zulzilu wa uzi'iju shine ma'anan wa zulzilu wa zulzilu kuma an takura musu shine ma'anan wa zulzilu shine ij'az an takura musu an yi doron dinsu in gizo barmawa hatta ya kular rasulu har sai da ya kai manzo wani daga cikin manzo irin wa'annan al'umman yana cewa wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi tare da shi mata nasrullah yaushe ne taimakon Allah zai zo wannan shi ake cewa al-istifhamul istibta'i tambaya ta nuna abu yayi jinkiri yaushe taimakon Allah zai zo ma'ana ya Allah taimakon nan naka yi gaugawa ya zo ala ku saurara inna nasrallahi qarib lalle taimakon Allah yana kusa wannan bushara ce ko a yanzu musulmai suka shiga a tsanani su tuna da ala inna nasrallahi qaribun taimakon Allah yana a kusa yas'aluna kama za yunfiqun suna tambayar ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma za yunfiqun me za su ciyar me za su yi sadaka da shi ana gani da kyau ko da ka ji wannan tambayar ka san alama ce ta mutanen kirki ke yi ko ka mutum na tambayar wai ina so in yi sadaka da me ya kamata in yi sadaka ai ka san akwai son alkhairi ko irin wannan tambaya ta ake cewa al-istifhamu tashwiqi ma'ana tambaya ta nuna shaukin kana son kai abu yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar ka me za su yi sadaka da shi sai Allah ya ce kul ka ce musu ma anfaqtum min khairin duk abunda yake na alkhairi to ku yi kyauta da shi sannan kuma ma anfaqtum min khairin abunda za ku yi kyauta da shi na alkhairi falil walidaini to ya kasance wannan abun za ku yi shi ne ga iyaye guda biyu wal aqrabina da makusanta wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa ibn sabil da kuma mutanen da suke akan hanya guzurin su ya kare wa ma tafa'alu min khairin kuma babu wani abu da za ku aikata na alkhairi fa inna allaha bihi alim face Allah madaukakin sarki ya kasance yana sane da wannan abun duk abun da za ku aikata na alkhairi to Allah yana sane da shi wannan ayar malamai suka ce dalili ce akan cewa idan za ka yi sadaka farkon wanda suka fara cancanta ka yi ma sadaka bayan iyalinka su ne iyayenka shi yasa Allah ya fara falil walidaini sai aka kawo wal aqrabina danginka yan uwanka kada ka zamanto indararo baka ba gida sai daji ko kuma iccen giginya na nesa kan sha inuwarki a'a in kana da na kusa su fara jin mi su fara jin daɗi ana gane da kyau ko kenan iyaye yan uwa marayu miskinai sannan yan bisa kan hanya da ƙarshe ne sai Allah ya ce duk wani abu da za ku yi na alkhairi to Allah madaukakin sarki ya san da shi yan uwa masu girma babban darasin da za mu doka a wannan safa shine wai dan ka ce za ka bi Allah dan ka ce za ka bi Allah ba shi zai sa Allah ya kimi ba Allah ya kimi ba ya rabtar ka hasali ma man yuridullahu bihi khairan yusib minhu duk wanda Allah yake son sa da alkhairi yana jarabta sa sai daga cikin masu hikima yake cewa samaniyatun tajri ala an-nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniya سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية yace abubuwa guda tara kowa sai ya gamu da su duk yanda kake sai Allah ya jarabce ka ɗaya daga cikin abubuwa guda takwas yace sururun wa huznun wata ran a ji daɗi wata ran a me wata ran a wata ran a ji daɗi wata ran a ji bakin ciki ana gane da ke wata ran a yi farin ciki wata ran a yi me a yi bakin ciki سرور وحزن ثم يسر ثم سرور وحزن ثم يسر وعافية سرور وحزن ثم يسر وعافية سرور وحزن ثم سقم وعافية وترى أي فرن تكي وترى أي بكين تكي وترى أنا دلاهية وترى باء دمي وترى باء دلاهية ويسر وعسر وترى أنا تكين سوكي وترى أنا تكين مي tsanani sun masu kumun wa'afiya ana gane da kyau ko wata rana kuma ana tare wata ran kuma za a rabu wasu tima'un wa furkuka shi ne tsallake wata ran ana tare wata ran kuma ana mi wata ran an rabu idan wannan abubuwan guda takwas kada ka taba tsammanin za ka rabuwa da su jarabtawa ko da yaushe tana tare da mi tana tare da musulmi kuma hausa suka ce kaddara musulmi ta kace me suke nihi da wannan ma'ana musulmi Allah ya hi jarabtarsa akan wanda ba mi ba wanda ba musulmi ba wannan safhar shubhar da muka huddo a ciki shubha guda biyu ne shubha ta farko shine dangane da aya ce wannan ta uku da Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida a ƙarƙashinta makiya addini ko kuma turawa suna buga dalili da wannan ayar da cewa ashe musulunci da yahudanci da kiristanci duka guda ne tunda Allah ya ce kanan nasu kanan nasu ummatan wahida mutane a da al'umma guda suke to ai a ayar ma a da Allah ya ce ko amma daga baya kenan sun mi sun rarrabu wannan shubhar tana da tasiri sosai wanda ta hanyar take aka samu wani abu da suke ce ma a me yake da suna addinu al-ibrahimi ma'ana wai addinin ibrahim domin annabi ibrahim shine asalin annabawa shine jaddul anbiya kakan annabawa annabi isa kakan shi ibrahim ne annabi musa kakan shi wane ne annabi muhammad shi ma kakan shi wane ne sai suka ce to addinin da zai haɗe mu shine addinin annabi ibrahim kenan da musulunci da kiristanci da yahudanci duk ɗaya ne ana gane da kyau ko wannan shine kenan wannan shubuhar ta yi tasiri sosai kuma malamai sun yi mata raddi sosai yana ɗaya daga cikin littafan da za ka samu wannan shubuhar da raddi a kanta shine arraddu alal mushkil littafin arraddu alal mushkil na sayyid ahmad mursi akwai littafi na al'adiyanu fil qur'an al'adiyanu fil qur'an addinai wanda suka zo a alqur'ani za ka samu mawallafi wani littafin shine muhammad bin sharif da wasu daga cikin littafai ne na shubuhohi wanda wannan shubuhar duk musulmi wanda yake karatun addini ba za ta yi tasiri a tattare da shi ba domin addinin kiristanci addinin nasaranci ko mu ce addinin annabi isa da addinin annabi musa gaba ɗayansu sun zo ne da kira zuwa game tauhidi zuwa kira ga abauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai to har yanzu wannan addinan akan wannan suke addinin kiristanci har yanzu akan bautar Allah kaɗai suke yahudanci akan bautar Allah kawai suke dukkaninsu kowanne sun ce Allah ba guda ba ne yahudawa sun ce akwai uzairu su kuma kiristoci sun ce akwai wa sun ce akwai isa amma sun kara da akwai maryam amma musulmai fa muna da wani Allah bayan Allah ba mu da wani in ba shi ba kenan wannan yake nuna cewa wannan shubhar ba ta da wurin zama domin kul huwallahu ahad ita kadai ta halatta ta isa ta nuna maka me ta nuna maka duk wani addini wanda ba musulunci ba ba gaskiya bane kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shubha ta karshe shine a karkashin wannan ayar da me yake da suna aya ta biyu zuyina lillazina kafaru alhayatud dunya a karkashin ta nan aka samu shubuha ta turawa suka ce a raghdul aish wa sa'atul manazil dalilun ala sihhati ad-din wa ridar rabb suka ce dadin rayuwa da manya-manyan gidaje ita take nuna Allah yana son mutane kuma ita take nuna addinin mutane na gaskiya ne ko kun gane me suke nihi suka ce abinda zai nuna Allah yana son mutane shine ka gansu a duniya suna jin daɗi idan har mutane suna cikin wahala a duniya to alama ce ta Allah ya yi hushi da su me suke nihi anan da turawa da mu waye jin daɗi a daɗi na zahiri aha daɗi na zahiri wa ya hijinsa ai dama zahirin shi ne suke kallo to wannan shi ne dalilinsu tun da su ke ci gaba su ne ke da wuraren jin daɗi duk wani abin jin daɗi a wajensu ake samun shi sai suka ce to wannan shi yake nuna su ne allah ke so don gashi allah yana ba su abin da suke so wannan shubha ce ko ba shubha ba ce shubha ce wadda ta yi tasiri ga yawa daga cikin 'yan boko ya za a ce muni a kan gaskiya kun muni a cikin wahala ya za a ce muni Allah ke so kun muni a cikin me kun muni a cikin me kun muni a cikin wahala wannan shubhar za ka same ta a cikin littafin mawsu'atu bayanin islam wa raddi ala shubhat to amsa anan shine turawan yanzu da suka yi wannan tambayar ana gane da kyau ko Allah ya san da za su yi wannan tambayar shi yasa a alkur'ani sai ba da labarin wasu mutane da suka yi irin wannan tambayar Allah ya ce mushrikai suka ce wa qalu nahnu aktharu amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin mushrikan farko ne suke ce ma mutanen kirki suke ce ma mumunai mun yi ku yawan dukiya mun yi ku yawan ƴaƴa to ya za a yi a ce ku ne akan gaskiya inda ku ne akan gaskiya da kun yi mu jin daɗin duniya Allah wai ba da labarin wannan maganar tun kamin turawan yanzu su yi ne su yi wannan magana ana gane da kyau ko kenan wannan me yake nuna muna ashe jin daɗi ba shi yake nuna Allah yana bi ba Allah yana son mutum karuna akwai annabin da ya kudin karuna amma karuna Allah yana son shi ba qur'ani ba hatta abi hatta a taura akwai labarin karuna kuma labarin shi ya nuna yayi mummunan karshe kuma har yanzu ba a yi wanda ya irin dukiya mai ba irin dukiyarsa dukiyarsa ta nuna Allah ya so ta wannan shine kenan shi yasa Allah yace wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa ana gane da kyau ko dukiyoyinku da 'ya'yanku ba su suke nuna cewa ku na kusa a gare mu bane dan haka kalikali na duniya dan Allah ya baka duniya ba shi ke nuna yana son ka ba haka dan Allah yana sharaftar ka ba ka da koyi ba shi ke nuna Allah baya mi ba Allah baya son ka ba su su turawa da suke wannan su da kansu sun tabbatar da annabi Musa annabi Isa hayyar su babu takalmi yake yawo hayyar su tufafi guda yake sawa hayyar su bai yi aure ba ana gane da kyau ko alama ce ta rishin me alama ce ta talauci ko to sun zarge shi akan wannan cewa Allah baya son shi sai mu ne za su zarga wannan kenan sai nuna wannan shubhar ba ta da tasiri shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace alqur'ani ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun Allah yace wai shin suna tsammanin duniya da muke ba su dukiyar da muke ba su suna jin daɗin duniya suna tsammanin alkhairi ne muke so gare su ana gane da kyau ko a wata ayar ta ce innama numli lahum liyazdadu isma muna ba su jin daɗi ne don su ƙara yin sabon Allah su ƙara dagawa dama manzo Allah ya ce inna Allah la yumli lizalimi hatta idza akhadahu lam yuflis kenan dai a takeitan uwa masu girma la yughurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun kada daudar duniya da kawarai suke a ciki Allah yake shagaltar da kai kada ya ruɗe ka har ya sa maka shakkar wai shin anya kan gaskiya kake a wannan jin daɗi ne dan kaɗan karshe ba za ta yi kyawu ba wannan shubuhar ta ta yi ko ba ta yi ba kuma daɗin da suka ce suna ji daɗi ne na me daɗi ne na me na zahiri amma daɗi na baɗini wallahi ba a samun shi in ba da addini ba shi yasa babu ƙasashen da aka yi yawan samun alintihar mutum ya yi sisi dan kanshi mutum ya kashe kanshi in ba ƙasashen mai ba turawakin da suka ce sun yi kowa jin daɗi har likita suka buɗa wai za a rika sauƙaƙa ma mutane ne zahin mutuwa don mafi yawanci a da da saman bene mutum yake tafiya ya faɗo ko mutum ya raba ma kan shuka suka ce a'a ai haka ana ba kai wahala kuma labari ana yawan yi wani ya faɗo da bisa kaza ana tona musu asiri mutane na kashe kansu to yanzu za mu liƙe likita duk mai so ya mutu ya zo za mu mishi allura wadda zai mutuwa salama mutuwa cikin sauki kai ka taɓa jin mutuwa cikin sauki to su suna da mutuwa cikin sauki me yasa wannan dan zuciya ce ba ta cikin jin daɗi Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub Allah ka ba mu jin daɗi na batini ba jin daɗi na mi ba na zahiri malam mu je gaba kutiba alaikumul kitab
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وأتى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم نعم وأتى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم نعم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة Mm.
وأولئك أصحاب النار Mm.
هم فيها خالدون
جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى yake cewa kutiba alaikumul qital maluman ulumul qur'an suka ce ko usulul fiqh lafzu kutiba wa ala fil qur'ani يفيد العموم يفيد الوجوب لفظ كتب وعلى في القرآن يفيد الوجوب كدي قاعدة القرآن da kaga an ce kataba an kawo ala gaba to yana nuna wajibci ne kutiba alaikumul qitalu in dan koyon larabci ne sai ka ce an rubuta muku alqitalu kisa da an ji wannan sai a ce kai wannan bebe ne wannan bagwari ne ko kutiba alaikumul qitalu ai furida wujiba alaikumul qitalu an wajabta yaki akan ku an wajabta ku yaki kahorai masu yakar ku an wajabta muku haka wa huwa kurhul lakum sai dai kuma ko da yake wannan yakin kurhun lakum abu ne wanda kuke kyama ana gane da kyau ko a yaki akwai wahala ko yaki akwai tsanani to Allah ya ce an wajabta muku da ku yi yaki dan ɗaukar kalimar Allah ko da yake ku ba kwa son yakin wa ata an takrahu shay'an amma kuma takan iya yiwa ku kyamaci wani abu ba kwa son wani abu wa huwa khairul lakum alhali wannan abun shine alkhairi a gare ku wa ata an tuhibbu shay'an kuma takan iya ku so wani abu wa huwa sharrul lakum alhali wannan abun da kuke so sharri ne a gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya san abun da kuka sani ba wannan cewa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum a ilimin balaga shi ake cewa al-muqabala al-muqabala shine zikru shay'i wa diddihi shine a ambaci abu tare da kishiyarsa takrahu tuhibbu kuna so ba kwa so kishiya da kishiya da aka kawo ami a wuri guda a takaice wannan ayar me take nuna muna duk abin da kaga Allah ya kaddara menene alkhairi ne ko da ko a ce kai a wajenka menene sharri ne shi yasa wani mai hikima yake cewa wama nadri min al wama nadri an al aqdari shay'an fa fil aqdari manfa'atun wa dararun faqad ya'ti min al makruhi khairun kama ya'ti min al mahbubi sharrun yace kaddara ba mu santa ba mu amma a wajen mu akwai ta alkhairi akwai ta sharri yace kaddara take sa abinda baka so ya kasance alkhairi kuma abinda kake so ya kasance me ya kasance sharri ana gane da kyau ko a take ta wannan ayar tana karantar da mu yarda da kaddaran Allah kana ta jarrabawa ta bak ka buga ka buga ta ki buguwa sai bige ka take yi ana gane da kyau ku sai a yi haƙuri a yadda ƙaddara ce kana ta neman aure da ka tamba da ka ƙwanƙwasa ƙoha nan a maida ka da ka ƙwanƙwasa ƙoha nan a yi ta maido kuɗi ana gane da kyau ku sa'a kan ka cewa menene alkhairi kana bala'in son wata yarinya sai wani alaji ya zo ya wuf da ita haka kamu da rashin lahiya a maka kanwa ana gane da kyau ku to sa'a kan ka cewa ba ita ce matarka ba ba ita ce alkhairi ba a gare ka wannan shine kenan sai Allah yace yasalunaka ani shahril haram qitalin fi suna tambayar ka ani shahril haram dangane da wata na harami ana ana nuhin ay yasalunaka ani ashhuril hurum qitalin fi suna tambayar ka game da watanni na hurumi ai mun ce akwai watanni wanda suke nami na haramci wanda ba a yaki a cikin ba a son mi yawan zunubi inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillah minha arba'atun hurum akwai wasu watanni guda hudu wanda ba a so mutum sabon Allah ko da yaushe haramun ne amma lokacin wannan watannin sabon Allah zunubi yana karuwa misalin wannan watan da muke ciki nami nami na zulqa'ada da mai kamawa da kuma wanda zai zo a nan gaba ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan suna tambaye ka dangane da watanni na harami yaƙi a cikin su sai Allah ya ce qul qitalun fihi kabirun kace musu yaƙi a cikin wannan watan babban laifi ne asali sabkar wannan ayar shine wasu daga cikin sahabbai ne manzon Allah ya tura sai suka kashe wani mushriki a bisa kan kuskure a cikin hanya a bisa hanya da labari ya iskuma mushrikai yanzu shine sai suka sai suka turo da sako cewa kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba ka ce ba ba a yaki a cikin wata na harami gashi to mutanenka sun kashe mu da dan uwa a cikin me a cikin me a cikin wata na harami wannan sun yi abin da in magana ke ce ma ne faɗanda ya yi ƙarhinka mai dashi wasa ana gane da ke ku faɗanda ya yi ƙarhinka mai dashi wasa domin a lokacin lokacin da suke da ƙarhi musulmai suna da rauni hatta a cikin wannan watannin suna azabtar da musulmai suna kama su farmaki amma yanzu da musulmai suka yi ƙauri yanzu sai suka fara kiyaye wannan dokar ta wannan watannin ba a mi ba a yaƙi a cikinsu shi ne hada ma ƙorafi to shi ne Allah ya ce ka ce musu e yaƙi a cikin wannan watan laihi ne wa saddun an sabilillahi amma kuma kange mutane daga hanyar Allah hana ma mutane shiga musulunci wa kufurun bihi da kuma kafurce ma Allah maɗaukakin sarki wal masjidil harami da kuma hana mutane shiga masallacin harami wa ikhraju ahlihi minhu da korar mutane daga masallacin wanda suke 'yan garin ne akbaru inda Allah shi ya yi girma a wajen Allah ana gane da kyau ko? ma'ana da suka kawo ƙara na cewa ai musulmai sun yi laihi don sun kashe musu mutane a cikin me a cikin wata wanda ba a yaƙi to sai Allah ya ce ai ku abin da kuka yi yahi abin da su suka yi domin ku kuna hana ma mutane shiga musulunci kuna kawurce ma Allah kuma sannan kuna hana wa mutane su mi su shiga masallacin harami to akwai fitina da akwai lahin da yake wannan girma sai Allah ya ce wal fitnatu akbaru min al qatl kuma fitina ta hi kisa girma ta hi kisa girman laihi wannan ayar abinda take nihi ai wa fitnatun nasi fi dinihim ashaddu min qatlihim fitinan mutane a addinin su shi ya yi tsanani akan kashe su ma'ana daga taba ma mutum addinin sakon maka kashe shi da dalilin ka mutum ya bar addini kwan maka mi ka kashe shi ya yi sauki domin in ka kashe shi ka raba shi da menene duniya amma in ka ka hana mishi addini ka raba shi da menene ka raba shi da lahira ka raba shi da lahira ita kuma wal akhiratu khairun wa abqa ana gane da kyau ko wannan ayar wanda suke bibe mu kwanaki lokacin da muka je a wani gari wajen mai ake cewa wajen bermu lokacin da za mu je wajen wa'azi garin da kiristoci suka yi tasiri wanda suna shigowa daga nigeria to mun yi wata hudu ba sai muka ce kiristoci suna ta'addanci a wannan wajejen sai aka samu katon fasto ana gane da kyau ko ana ce mishi mamman mamman mamman mamman yake wa ana ganin da ke ku ba muhammad muhammad ba shahararre ne ina jin mutane dan ni ban ma san yayi raddin ba sai da wasu mutane suka tura mini bidiyo mutane da yawa to ban dai tamka mishi ba sai ce mu za a ce ma yan ta'adda ana ganin da ke ku yace ko ku da a cikin ku aka samu yan boko haram suna kashe yan uwansu musulmai ba mu ce muku yan ta'adda ba ko ku da aka samu rebel suna tare mutane suna kwace musu dukiya ba mu ce muku 'yan ta'adda ba sai mu da muke shiga garuruwa muna bushara mu ne za a ce ma 'yan ta'adda sai na kawo wannan ayar sai na ce mu a addinin musulunci da ka raba mutum da addinin sakon maka raba shi da rayuwarsa shi yasa ku a wajen mu kun yi wa'ancan hatsari shi yasa muka ce muku yan ta'adda domin wal fitnatu ashaddu min al qatl aya ta hoto ku yi go da yato yi ba ta yato hili Allah yace wala yazaluna yuqatilunakum kiristoci da yahudawa ba za su gushe ba suna yaƙar ku hatta yaruddukum an dinikum har sai sun raba ku da addinin ku in istata'u in sun iya in sun samu iko wa man yartadid minkum an dinihi kuma duk wanda yayi ridda ya bar addinin sa daga cikin ku fayamut har ya mutu wa huwa kafir yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah to wa'annan su ne ayyukansu suka lalace a duniya da lahira wa ula'ika ashabun nari kuma wa'annan su ne 'yan wuta hum fiha khalidun su a cikin ta masu dawama ne Allah ya kiyashe mu in dan malam mu gaba
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم واصل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون في الأرض كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون جزاكم الله خيرا Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina amanu wal ladina hajaru lalle wanda suka yi imani wal ladina hajaru da waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wajahadu fi sabilillah kuma suka yi hijira ay suka yi jihadi a cikin hanyar Allah ulaika yarjuna rahmatallah to waɗannan su ne suke da tabbacin samun rahamar Allah wallahu gafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin kai kun ga anan da Allah ya ce wanda suka bar musulunci suka mutu akan kahurci makomarsu ita ce wuta ko sai Allah ya gai kishiyar ya ce amma wanda suka yi imani da Allah suka yi hijira suka yi kokari a cikin hanyar Allah to waɗannan su ne suke da tabbacin samun rahamar Allah a nan kun ga ba a ce mi ba ba a ce kishiyar wuta ba kishiyar wuta ita ce mi aljanna sai aka ce mi rahama dan mi yasa domin in mutum ya samu rahama ya samu mi domin manzo Allah ya ce ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu aljanna ba wanda aikin sai isai bashi aljanna illa an yatagammada lahu Allah bi rahmatihi sai in Allah ya hada masa da mi da rahama shi yasa wani mai hikima yake cewa rabbi rahimun wa rahmanun wa rahmatuhu tatwil wujuda wa tughni kull muhtajin man nalaha fa huwa najun yawma mahshuruhu wa man lam yanalha yawma mahsharuhu biha wa man lam yanalha laysa bin naji yace Allah mai rahama ne rahamarsa ta game komai kuma wannan rahamar tasa da ita ake tsirata a lahira duk wanda bai same ta ba to ba zai taba tsirata ba a lahira shine wa man lam yanalha laysa bin naji Allah mulkin sarki ya sada mu da rahamarta to shi yasa Allah yace duk wanda ya imani ya aikin kwarai yayi kokari a hanyar Allah yayi hijira in aka ce hijira anan ta sabka akan wanda suka hijira da muka zuwa Madina ne amma malamai suka ce al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab duk wanda ya hijira ya kaurace ma mutanen banza ko yayi hijira ya kaurace ma wurin da ake aikin banza ko ya yi hijira ya ƙaurace ma ana gan da ke ku wurin da bai samu yi ibada yadda ya kamata dukkan shi hijira tana shiga a ciki ana gane da ke ku domin ya tabbata a hadisi wal hajiru man hajara amma na Allahu anhu mai hijira na gaskiya shine wanda ya ƙaurace ma abinda Allah ya me abinda Allah ya hana kenan dukkan su suna a ciki to wannan suna da tabbacin samun rahamar Allah Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ya muna gafara ya ji kanmu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna tambayar ka game da alhamr ita ce giya wal maisir da kuma tata ita ce al maisir giya kullu ma khamara al aqla ana gane ke ko yusamma khamran dukkanin abunda yake tahiyar da hankali ana ce mishi khamar ana ce mishi giya don haka ba sai an ce maka me yake da suna burkutu tana ciki ba don haka ba sai an ce maka ba tramol tana ciki ba sai an ce maka shalisha tana ciki ba ana gane da kyau ko domin duk suna tahiyar da mi suna tahiyar da hankali almaisir shi kuma kullu ma la yakhlu al-la'ibu fihi min ribhin aw khatara abinda ake ce ma caca shine dukkanin wasar da za a yi ko ka ci riba ko ka yi mi ko ka yi hasara to ana ce mata caca don haka loto balsa ta shiga ciki ana gane da kyau ko da kuma mi one x bet ko eh mun yi bayanin ta a dogon dutse one x bet nake a cikin ta ma kaji ce maka ake bet ai an san bet ko dabba mara wayo a cikinta ma ana zagin ka one x bet wata ta take da da yan kwallo suke yi ana gane da kyau ko to wannan shine kenan da tebe wa ke ne zama tana shiga a cikin tata domin kudin ka in ka saba ka da tabbacin za su mi za su komo da data rubu ko duk suna a ciki suna tambayar ka game da wannan sai Allah ya ce kul fihi ma ismun kabirun kace a cikin su akwai laihi mai girma wa manafi'u linnas da kuma wani dan amfani na mi na mutane me amfanin da ake nihi in ka sha giya zaka mi zaka yi su wanda sunnan zai saka a wata duniya wanda baka taba shiga ba ko ba haka ba ni dai ban taba shiga wannan duniyar ba kuma ka Allah ya kai ni irin ta Allah ga da ku na manta akwai wani mawaki da yake cewa wa nashrabuha fatatrukuna mulukan yace muna shanta don saboda in mun shata tana tana tana samu mu zamanto kamar sarakai ala gan da ke ko kuma tana ba mu damar mu kalubalanci abinda ko zaki baya iya kalubalantar sa shi yasa babu mai jarumta kawun mashayi shi yasa ɗan mayakan nan da kuke gani suna zuwa su kawo harin bakin kuna kunar bakin wake da sauransu dukkanin su sai an sa su ne sai an sa su sai sun sha sun yi timil sannan a ba su bindigogi su sai dan ganin suke komi za su iya mi za su iya hallaka shi zancen da nake muku jiye-jiyen nan ana gane da ke ko? malam abdullahi yana shaida mun ba da sallah a masallacin prof sabiu musa to sai aka yi daidai wani mashayi ya zo bakin masallaci ya jima nan to da rawaninsa har ana shakkar ka a zuba cikin irin yan mai da suna irin yan ta'addan nan ne ba da aka yi mishi magana kawai sai fara zagin mutane ya fara zagin mutane abdullahi ya rikice da shi ana nan prof shi ma sai ya hau kun san shi ma in yi zuciya fa prof har sai da muka fara rike shi yana yana yi cikin shi ya bibbige shi a ƙarshe da aka gane ashe mashayi ne shi kuma ko sai zaburuwa yake duk da riga wallahi sai da prof ya cire riga yayi cikin shi sai da muka rike shi ana gane da kyau ko kai da ƙarshe dai zancen nan nake muku sai da aka dibga mishi kashi yace wallahi da aka zo aka kewa yace ban tsoron kowa a nan kuma ko ku duka kuka yi jikina zai iya gaba da ku wallahi da aka yi cikin shi da aka fara ɗibga shi sai ga shi na wani yaro yau kai da Allah ku raga mini wallahi Allah la sai na ga ni na domin ni tun da ban so da aka bige shi ba ni na fara shiga tsaki ina da Allah ku kyale shi ina ina jin su ina jin mutane sai ga shi ya ruga da gudu ya dai wai a ce mashayi ne ala ga da kyau to haka suke in mutum ya sha gane yake komi yana iya yi to wannan wannan ita ce duniyar take Allah ya ɗebe mu wannan duniya albarka Allah ya ce kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas Allah ya ce wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima sai dai zunubin da ke a cikin caca da giya ya hi girma akan me akan amfanin su wa yas'alunaka ma za yunfiqun kuma suna tambayar ka ma za yunfiqun da me za su yi sadaka har yanzu dai kun gani ko son alkhairin su kuli la'afu sai Allah ya ce ku yi sadaka da al'afu kaga inda larabci kawai kake zaka fasar qur'ani me al'afu afuwa alhali kuma nan al'afu ma fadula anil haja shine abun da ya maka saura akan bukata ana gane da kyau ko dala 100 ke maka kari sai dan bara ya zo kai kuma kana 150 yanzu ba a ce 150 kin zaka bashi ba sai ka hudda mi 50 kin ka bashi 100 sai kai mi sai kari shine al'afu ma fadula anil haja abun da ya saura akan mi akan bukata kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi la'allakum tattaqun dan mai yiwa ko za ku yi takawa tatafakkarun ne ko la'allakum tatafakkarun dan ko za ku yi tunani anan wannan ayar ita ce aya ta farko da ta sabko game da al'amarin giya anan kun ga ba a hana su ba dangane da dangane da haramta giya an samu matakai guda uku wanda mun yi bayanin su a muhadarar da muka yi a dogon dutse wanda yake zai bibiya wannan muhadarar in kuma Allah ya kai mu a cikin suratu Ali Imran akwai aya da suratul Ma'ida akwai aya da take bayani akan haka zamu kara bayani dan saboda lokaci ya tahi a takaice dai giya haramun ce babban laifi ce giya ana ce mata ummul khaba'is uwar duk wani laifi duk wani laifi da ka gani a duniya in an sha giya ana yin ta har shirka ana yi idan an idan an sha giyawar take ita ce laifi mafi girma Allah ya kare mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم ايه